بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar litinin ce da ta daidai da sha tara ga watan sha'aban hijira na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da uku daidai da tara ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na tamanin da bakwai daga cikin jeron jiyar karatuttukan littafin al'imamu muslim wato sahihu muslim ibn al-hajjaj allah madaukakin sarki gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba muna karatu a ƙarƙashin ainihin kitabul iman wato matattarar da al-imam muslim ya tara mana hadisai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi magana dangane da imani da abubuwan da ke lalatar da imani da kuma mecece ingantacciyar fassarar waɗannan hadisai da kuma waɗansu hadisai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana ayyuka da maganganu da alamomin imani من شباب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان ومن علامته باب لك بيّن الدليل لك نونة شوى كونر متعنى مدينة أنصارها دكما كونر سيدنا علي تونا دقتكين أيدهن إيماني sannan kuma na daga cikin alamar cewa akwai imani tattare da duk wanda ke kaunarsu wa ba'dhum min alamatin nifaq sannan kuma kin ansarawa da kin sayyidina ali to alama ce daga cikin alamomi ta ainihin wato munafinci hadisin farko da muka karanta a ciki wanda zamu sake daukowa akai yana bayyana ainihin bangaren farko na babu shine cewa kaunar sayyidina a wato kaunar ansar alama ce ta imani to akwai daga cikin hadisan da malam ya kawo imam muslim din akwai hadisin da ke magana musamman akan sayyidina ali dan haka a babin ya bayyana gaba daya مسلم يتي حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا يقول عبد الله بن عبد الله بن جبر na daga cikin ainihin tabi'ai yake cewa na ji malami na Anas qala Anas dan Malik yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ayatul munafiqi bughdul ansar alamomin munafiki na daga cikin su ainihin shine kin mutanen Madina wa ayatul mu'mini hubbul ansar alamar mumini kuma ita ce kaunar mutanen Madina waɗannan sahabbai da suka tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suka zauna da shi lafiya suka mutunta shi faradiyallahu ta'ala anhu fil akhirati wal ula wannan hadisin kamar da muka fara gabatarwa jiya Anas ya fitar da shi kuma Bukhari da Muslim su suka rawaito shi sannan daga cikin malaman da suka fitar da shi banda Bukhari da Muslim al-Imam an-Nasa'i da Ahmad da Abu Nu'aym sun fitar da wannan hadisi na daga cikin fa'idoji da muka fara tattauna na wannan hadisi cewa bayanu alamatil imani wa huwa anna ash-shakhsa idha ahabba al-ansar dalla ala annahu mu'min kama nassa alayhi an-nabi sallallahu alayhi wa alihi sallama wal 'aks bil 'aks na daga cikin alama ta imani a ga cewa mutum yana kaunar waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama mutanen Madina mutanen kirki wannan na nuni ga cewa shi mumini ne kamar yadda nassin hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama din nan ya bayyana karara idan akasin haka ya bayyana to haka al'amarin yake kuma akasin mana idan mutum ya ki waɗannan mutane da suka tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka bashi mafaka da mazauna a lokacin da duk duniya aka juya mishi baya to babu shakka alama ce ta munafinci ga duk wanda ke kin su ومنها بيان أن حب الأنصار بل حب الصحابة جميعا عنوان لحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wannan hadisi yana nuna mana cewa kaunar ansarawa ba ansarawa ba ma kaunar sahabbai baki daya to alama ce ta kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa anna bughdahum unwanun li bughdihi kuma kiyayyar sahabbai ko kiyayyar ansarawa to alama ce ta ainihin kin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda manzon Allah da kanshi cewa yake fa bi hubbi ahabbahu da kaunata ne za a kaunace su wato duk wanda ke kaunata to ya kaunace su domin yana kaunata wa bi bughdi abghadahum sannan duk wanda kuma yake kin su to ba dan komai yake kin su ba sai dan yana kina wannan hadisin ya ƙara fito da mas'alar karara wato duk mutumin da aka ga cewa yana kaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to yana kaunar su ne saboda kaunar da yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dukkan mutumin da aka ga yana kin sahabbai to kiyayyar annabi ce ta bayyana a cikin kiyayyar ainihin sahabbai kamar yadda kullum nake gaya mana ahlus sunna da ke bin manhaji na salaf su ne kadai suke da adalci a wannan bangaren ma nawasu wasu mutane ne waɗanda sun fi yawa a yau a ƙasashe irin ƙasashen sham a nan aka fi samun su su ne ƙarara za ka jin an kira sunan sayyidina ali ko fatima ko hassan ko husaini suna tsine musu albarka waɗannan mutane zindiƙai ne saboda sun ƙi jinin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama babu alheri tattare da su ko misqala zarrati kamar yadda shi'a rawafid su kuma sun warwatsu a bangarori da yawa daga cikin bangarorin duniya har da nan Najeriya waɗanda suke zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗannan ma zindiƙai ne babu alheri ko miskala zarratin tattare da su duk mutumin da zai ware sahabi ya ce sahabi kaɗai yake ƙauna da matan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba wa ƙaunar ƴaƴa da jikokin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wa ƙaunar surikin manzon Allah sayyidina Ali wannan mutum zindiki ne tare da cewa yana da wasu nassoshi fa da ya rike waɗanda nassoshin suna nuna falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma falalar matayen annabi sallallahu alaihi wa sallama amma zindiƙancin shi ya bayyana ne ta hanyar aiki da wasu nassoshin da yin watsi da wasu nassoshin domin yadda nassi ya ce wajibi ne a dubi darajar ainihin sahabbai a ƙaunace su wajibi ne a dubi darajar matan annabi a kaunace su haka kuma nassi ya ce wajibi ne a dubi darajar ƴaƴa da jikokin annabi a kaunace su to zindiƙanci ne mutum ya rike wannan nassin ya bar wancan afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashadil 'adhab haramun ne ɗaukar wani nassi don in kuka duba tunda muka fara karatu a cikin ɓangaren da ya shafi waɗannan mas'alolin kullum ana gwagwarmaya ne akan hawarijawa sun riƙe wasu nassi ne sun yi watsi da wasu murji'awa sun yi riƙe wasu nassi ne sun yi watsi da wasu haka yan shi'a sun rike wasu nassi ne sun yi watsi da wasu haka nan nawasib sun rike wasu nassi ne sun yi watsi da wasu to as'adun nas bi isti'malin nusus mafi azurtuwar mutane ta wajen aiki da nasoshi su ne malaman sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa irin tasu as-salafu salih Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda su ne tunda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya wajabta mana da nassin da Allah ya wajabta mana mu kaunaci mutan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da matan shi da ƴaƴan shi da jikokin shi da duk waɗannan salsalar zurriya tashi waɗanda suka tsayu akan abin da ainihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tsayi akai wajibi ne a kaunace su Allah ya ce qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba manzon Allah Allah yake ce manzon Allah ka faɗa wa jama'a cewa duk alherin da ka kawo musu dinnan baka neman su baka laban komai sai dai a kaunaci danginka na jini wajibi ne ka kaunaci as-sayyida Fatima Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda wajibi ne ka kaunaci al-Hasan ka kaunaci Husaini wajibi ne ka kaunaci as-sayyida Khadijatul Kubra wajibi ka kaunaci as-sayyida Aisha Sauda Zainab duk waɗannan mataye na Annabi sallallahu alaihi wa sallama ƴaƴan shi maza da mata tattaba kunnan shi bayin shi duk wani wanda yake da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajibi ne ka kaunace shi nasoshi sun tabbatar da wannan haka kuma nasoshi suka tabbatar da cewa duk wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ka kaunace shi domin Allah ya kaunace shi manzon Allah ya kaunace shi Allah ya yi shaidar imanin shi manzon Allah ya yi shaidar imanin shi Allah ya gafarta musu zunubansu kaf kenan yanzu mun yadda cewa suna da zunubai domin mutane ne to amma Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyin alqur'ani ya gafarta musu والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الله يا غافر تامسو يمسو تتلين الجنة تنزئون ودن متانا نذاكري وننسي كيدا بعد سوكة سبو دقا وسأبو بوا irin waɗancan mutanen ne da suka fito cikin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ka yi gaba da su kun ji fuskar da ta sa mu ahlus sunna da muke bin manhajin malaman farko muke bakar gaba da yan shi'a muke kuma bakar gaba da ainihin nawasu dan haka yadda muke kin khawarij haka muke kin murji'a haka muke kin nawasu haka muke kin rafida ba dan kun ba saboda babu abin da jikan manzon Allah ya maka ko dan manzon Allah fa abin da matar manzon Allah ta maka da zaka ainihin saka gaba da kiyayya duk kafiran duniyar nan zuciyarka bata wadatu daga ta kiyayya da su ba sai ka hada da jikokin manzon Allah sai ka hada da sahabban manzon Allah sai zama kai baka da waɗanda zaka tsinewa albarka sai su Abubakar Siddiq da Umar da Hafsa da Aisha baka da waɗanda za ka yi wa ƙazafi sai su mu'awiyar da abu sufiyan da ainihin yazid kai ba wanda ta dame ka a duniyar nan ba wanda ta ɓata maka rai sai ainihin fatima ba wanda ya ɓata maka rai sai sayyidina ali waɗannan su ne abubuwan da muke kiran al'umman musulmi su sa kunne su ji wai menene muke faɗe ne wai haka siddan ne muke kin yan shi'an nan haka siddan ne muke kin khawarij haka siddan ne kawai muke kin murji'a mutane ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki yana cewa tilka ummatu qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'maluna mutane ne sun riga sun wuce aikin da suka aikata sun aikata bai shafe ka ba abin da kake aikatawa ba zai shafe su ba kai naka musuluncin amma ka ce ba zai yi kai musulunci ba sai ka tsinewa Abubakar ne Siddiq ba zai yi kai musulunci ba sai ka tsine wa Aisha sai ka tsine wa Hafsa sai ka tsine wa ubanta Umar me suka maka ka ce sun yi zalunci ka ce sun yi kafirci ka ce sun yi ridda ka ce sun yi kaza ka ce sun yi kaza in aka ce ka kawo dalili ba za ka kawo sai dai ka je ka kawo karirayin da wasu zindiƙai suka rubuta don su fada da addinin musulunci don su raba kan al'ummar musulmi domin babu yadda al'ummar musulmi kansu zai haɗu a daidai lokacin da ni ina cewa abubakar radiyallahu anhu ina cewa Aisha radiyallahu anha kai kuma kana cewa Abubakar da Aisha la'anatullahi alaihima kai ba zai taba haduwa tsakanin ni da kai ba ko an hada munafinci ne shi yasa za ku ga duk lokacin da suka kira taro a Najeriya za su kira taro za su je su yaudari kansu tsakanin mutanen kungiyoyi da ɗariku da mutanen shi'a su yi hayaniyar shekara cewa kansu ya haɗu sai kuma su koma wannan yana tsinewa abin da wancan yadda da shi wancan yana tsinewa abin da wannan yadda da shi sai ka ce ashe waccan taruwar wacce iri ce ina magana haɗin kan to sa'an nan yaushe zai zama ni da na yadda da sayyida Fatima ina cewa radiyallahu anha na yadda da Ali in ce radiyallahu anhu na yadda da Al-Hasan da Husaini ina cewa radiyallahu anhuma kai kuma kana cewa Allah ya tsine musu albarka yaushe kanmu zai hadu dan haka mu da ke bin manhajin salafiya ba mu cikin wannan zindikancin kuma ba mu cikin wancan munafincin zindiƙanci shine zagin sahabban annabi da zagin mataye da ƴaƴaye da jikokin annabi wannan zindiƙanci ne me ma'anar zindiƙanci munafinci wanda ike kaiwa zuwa ga kokarin rusa addinin musulunci ba mu cikin wancan munafincin kuma na cewa mun san kana zagin sahabban manzon Allah sannan za mu je mu yaudari kanmu mu ce wai mun haɗu da kai a wani wuri wai haɗuwar haɗin kai ba za ka taɓa jin mu ba duk waɗanda za ka ji ɗan harbatumati ne waɗanda ba su da bambanci da junansu lallai ne dole ne kowane musulmi ya tsarkake bakin shi daga zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ƙarya ne a ce gwagwarmayar musulunci ba za ta yi ba sai an tsine wa abubakar da umar ƙarya ne a ce ba za a iya kafa daula islamiyya ba in ba a tsinewa ainihin wato aisha da hafsa kamar yadda yake ƙarya ne a ce musulunci ba zai yi ba sai ana zagin sayyidina ali ana tsinewa ainihin as-sayyida fatima ana tsinewa hasan da husaini yo wani irin musulunci ne ne wai sai ba zai yi ba sai da zagi da za ka mutu a musulunci baka taɓa zagin kowa ba da za ka mutu a musulunci baka taɓa tsinewa kowa ba ba abin da zai nakasa musuluncin ka in ka je lahira to yaushe za a ce la wala a illa bi bara ba zai yiwu a ƙaunaci annabi ba da shi da 'yan gidan shi sai in an kyamaci sai Allah an ci sai an yi baran-baran tsakanin kai da sahabbai yaushe annabi ya karantar da mu haka har ka ji zindiki irin Ibrahim zazzakewa yana cewa waɗannan sahabbai wai sun zauna ne tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin munafunci da makirci kenan ba su zauna da Annabi lafiya ba kenan Annabi bai ji daɗin rayuwa da su ba waɗannan a cikin gida matan shi Aisha da Hafsa an ce kullun su ne mai kulle kulle waɗannan kuma a waje su ne mishi kulle kulle kenan annabi ana nufin bai zauna lafiya ba kenan don duk dan adam yana rayuwa ne tsakanin matan shi da kuma ainihin abokan shi to ya zama matan maciya amana abokan maciya amana kenan shi bai samu daɗin rayuwa ba don haka al-Imamu Abu Zur'at ar-Razi yake cewa waɗannan mutane 'yan Shi'a fa sun nufi su ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne amma ba su samu damar haka ba don haka sai suka tike akan ainihin wato sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin in ka fito kana zagin annabi kana cin mutuncin annabi ba yanda zai yarda da kai to amma za ka samu wawaye da waɗanda kansu ya buga in kana zagin sahabbai za su iya daukan cewa ai abin da kake faɗi daidai ne don daga cikin musibar da aka haɗu da ita a ƙasar nan tamu ita ce ba a yi wa mutane darussa na musamman akan ainihin falalar sahabbai za ka samu mutane da yawa kullum hayaniyar da ta dame su akan waliyai akan yan kungiya akwai akan shehunnai amma akan sahabbai fa wane ne zai ba da muhimmancin a karantar da mutane darussa akan ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan kuma wani abu ne wanda bai damu mutane ba yana daga cikin kuma manhaji na malaman farko hatta rubuta littattafai suke fada'ilus sahaba الإمام أحمد بن حنبلي يربط لتافي فضائل الصحابة الإمام أبو نعيم ya shiga ƙasa ta ainihin wato wajejen ƙasashen Iran a wancan lokaci don dama mutumin yankin ne ba asbaha ne ne asbahana kuma yanzu a cikin ƙasar Iran ma take to ya shiga cikin yankin sai ya ji irin yadda suke zagin sahabbai sai zo rubuta littafi fada'ilus sahaba falalar sahabbai waɗannan mutanen da annabi ya ce kaza game da su su ne kuke zagi al'imamun nasa'i ya shiga ƙasashen suriya shi kuma tun a wancan lokaci sai ji irin yadda suke tsinewa sayidina ali sai zo rubuta littafi khasa'isu ali darajojin aliyu da manzon Allah ya faɗi na musamman haka malaman farko suke haka malaman hadisi suke suna kokarin ai balancing ne suna kokarin a daidaita ne don me zaka zagi sahabi abokin manzon Allah ne yaron manzon Allah ne almajirin manzon Allah ne hadimin manzon Allah ne don me zaka zagi Aisha matar manzon Allah ce masoyiyar manzon Allah ce manzon Allah na kaunarta yar gidan babban abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don me zaka zagi Fatima Fatima yar manzon Allah ce jinin shi ce manzon Allah ya haife ta yana kaunarta fiye da kowace ƴa a duniyar nan dan me za a ce wannan ce zaka zama aboki a bazzagin ka waɗannan jikoki da ka gansu Hassan da Husaini hudu ba manzon Allah yake ya hange su an shiryo su sun to masallaci yanke hudu bai ya sauka kan mimbarin ya je ɗauko su ya zauna dafa'an akan mimbarin ya zaunar da wannan a cinya dama wannan a cinya hagu yace waɗannan huma raihana taya yace farin cikin zuciyata kenan man ahabbahuma fa bi hubbi ahabbahuma wanda dukke kaunarsu ya kaunace su don yana so na sai ka buɗe baki ka ce waɗannan Allah ya tsine musu albarka me suka yi maka kana jin wannan zagin da zai koma kan manzon Allah ba to kuma dan menene alabai ne mu za a ce ba za mu fushi ba wai sai a ce ana zagin sahabban manzon Allah to kai me ya dame ka in ana zagin waliyanka baka bacin rai shehunan kasan nan kusan duk da na bi na zauna da sun ane musu magana zagin sahabbai sai ce zagin sahabi ba wani abu ne kawai siyasa ne sai in ce zagin waliyi fa sai ran mutum ya ɓaci ma'ana za a zagi waliyi kai ka tabbatar waliyi in dai da gaske kake yi yana da daraja amma fa bai kai darajar sahabi ba in an zagi waliyin ka ranka zai ɓaci amma in an zagi sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ka ce ba wani abu ne siyasa ce wannan magana ni da Sheikh Sharif Sale abin da ya gaya min kenan a cikin gidan shi zagin sahabi sai ce ai siyasa ce na ce amma ka san ana yin wannan a Najeriya ma na ce shi gaskiya bai sani ba na ce amma malam ka taɓa jin ana zagin wale a Najeriya waɗannan kasusuwa da nake magana ku rinka kai musu ba na shakkar duk wata magana da ne a nan a gabatar da ita a gaban wanda ne a ɗauke ta kuma ta je lahira a gabatar da ita tsakani da Allah wani irin abu ne wannan a wasu sun ware suna zagin waliyi kuna taɓaɓɓaki to wasu kuma sun zage sun ware suna zagin sahabbai su ma ba sai ku tayar da babbaki domin su ma sahabbai waliyai ne bal hum sabatu awliya illa duk wani wali ma sahabi ne a gaban shi amma ba za a yi fushi akan an zage sahabbai ba to wajibi ne ku gane wannan mas'alar wallahi al'azim sharrin masu yin ta su ne su zazzaki 'yan shi'a ko wallahi ya fi sharrin 'yan boko haram satuddi lakal ayyamu ma kunta jahila ka rike wannan kasafin kuma ka sa mishi rana zaka ce albani ya taɓa faɗi sharrin waɗannan mutanen wallahi ya fi sharrin waɗannan da suka zo suna buga bama-bamai su ma lokacin nasu ne bai yi ba makaman da suke da su waɗanda suka shirya za su yaƙi musulmi a ƙasar nan sun fi makaman da 'yan boko haram suka tara inda ma ka koma ka saurari kasusuwan shekaran jiya menene bambancin khawariji da dan shi'a khawariji yana da tsaurin ido ne dan shi'a kuma matsoraci ne amma da zaran dan shi'a ya ga jaula ya ga sarari ya samu to a lokacin zai bayyana kanshi to amma duk waɗannan abubuwan an ƙya daga kai a lura da su kawai kullum abin da ake kallo a mutane ne waɗannan suna son su yi musuluncin su kawai shikenan ba wani abu duk sarakunan nan ka zauna ka abin nan suna fama da jahilci akan waɗannan abubuwa sai mas'alar ta zo ta faru sannan kuma sai a zo ana cewa anna haba yaya wannan abin ta ina za a bullo mishi ko kun fahimta jama'a dukkanin wata da'awa yadda za ka gane haɗarinta ga al'ummar musulmi ko al'ummar ƙasa shine ta ɗauki zafi akan wasu mutane tsari kenan duk wata da'awa da za ta zan ta ɗauki zafi akan wasu mutane a don me ba a so a yada da'awar a yada da'awar shine manufa amma don me za a ɗauki zafi akan wasu mutane to daga nan za ka fara hangen akwai wani haɗari tattare da wannan da'awar don me za ku ɗauki zafi akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam me suka yi muku an zo ana da'awa a da ana cewa gwagwarmaya za a kafa gwamnati za a kafa daula islamiyya yanzu wannan magana gaba ɗaya ka daina jinta sai dai kullum aka zo magana sai dai a yarfe a yarfan magana a yi bakar magana a yi habaici ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shikenan yanzu wannan hadhihi al-ghayatul quswa lid-da'wa dama can abin da aka nufo kenan amma sai aka fake da kaza to wajibi ne ku kuma malaman ahlus sunna wallahi tallahi in ba munafinci da yake neman ya rinka kama da yawa daga cikin ku ba wajibi ne wallahi ku fito ku haddade ina ne da'awar musulunci amma yanzu kowanne ya je saboda yana son jama'atu ta bashi kujera a ainihin headquarter ta saboda haka yana ɓoye aƙidojin shi sai ka ga malamin ahlus sunna da ya wa'azi ya soki kaza ya soki kaza ya sai gan shi ya je ya shiga cikin wannan abin saboda wai yana son a ce shi ma ɗaya daga cikin mambobi ne na taron ƙungiyar jama'atul nasrul islam kai wai bukami ne da me ka ka fito takara mana anguwarku ka ka kai resigning daga malantar malamai dole ne ku fito ku bayyana duk wata barna wallahi tallahi ta shafi addini ko ta shafi rayuwa amma wallahi munafinci ne ana zagin sahabban annabi a ƙasa kuna malamai ku ja baki ku shiru ku ɗauka wannan matsala ce wadda masu yinta suna yinta ne don su ɓata wa 'yan izala rai tun da ku suna yinta ne don su ɓata wa 'yan izala rai kai kuma 'yan izala na baka haushi shikenan su je su ci gaba da yi haka boko haram ta fara lokacin da ta fara gwamnati tana ji tana gani duk ss na ƙasar nan suna da rahoto a kai ba abin da sss ba su da rahoto a kai game da boko haram duk abin da suke ce ba su sani ba tun daga tasowar arbin har zuwa yau ƙarya suke sun sani amma da farko abin da suka ɗauka wasu yara ne suka tashi su ne wa su malam ja'afar da su malam albani rashin kunya don haka a basu banza ta karwofi don haka a lokacin da a kashe malami irin malam ja'afar amma babu fallon takarda ko kwaɗe da gwamnatin tarayya ko gwamnatin jihar kano ko masarautar kano ta tattala don neman haƙƙi akan haka saboda suna ganin abin bai shafe su ba amma yanzu da aka zo ana kashe su fa gashi nan neman sulhu suke don allah ku fito a sulhunta ku ku fito a yi sulhu da ku you are so faceless ba a san ku ba ku fito a sulhunta ku ku zo ku hakura za a bar muku masallacin ku ku yi komai ku fito yanzu saboda suna kashe su amma da farko fa sun dauka cewa wata fitina ce ta taso za ta karar da malaman da suka dame su don haka bari su batta haka yanzu ma wannan shi'a ana ganin wasu ne suka tashi suna faɗin abubuwan da 'yan izala ba sa so don haka kawai bari a basu su gama ɓata 'yan izala rai sai sun gama za su bi duk za su bubbuge waɗannan ku je ku binciki tarihin Baghdad tarihin Baghdad ƙasar Iraq ƙasa ce wadda take cike da ahli sunna da kuma mabiya ɗariƙun naqshbandiyya sai 'yan ɗariƙan naqshbandiyya suka buɗe wa 'yan tsiraru 'yan shi'a ƙofa su taho masallatansu da hubbara hubbara ɗinsu su zo su ta yin ibadoji tunda dai suna faɗin abubuwan da ahli sunna na jin zafi da waɗannan yan shi'a suka yi ƙarfi sai suka bi suka kashe waɗannan shehunnai na ɗariƙan na kashe bandiya sai suka yi taking over sai suka kwace masallatansu abin da yake faruwa kenan shekaru ashirin da suka wuce nan zuwa suke yi nan masallacin tudun wada masallacin tudun wada na anguwar kan dutse ne ko ina ake cewa dan dutse nan wannan masallacin suke ciko makara lokacin suna zuwa da ita da mai da makamai da an tashi rikici sai su bi su daddatse su to a lokacin ne sai gashi kuma suna cewa wai za su yi jihadi a kansu sannan je kaka bincika me ya faru a rigasa sannan je kaka bincika me ya faru a ainihin Sokoto masallacin Bello anan suka kashe malam dan mai shiya ba dan izala bane ba salafiyanci yake ba dan dariƙa kadiriya ne me yasa suka kashe shi saboda haka duk wanda ya munafinci jama'a sai munafinci ya bi shi amma lallai ne ku fito ƙarara ku wa'azi cewa aqidar shi'a da ake zagin sahabbai ba addini bace amma in kai shiru yan shi'a suna da ainihin wani wa'azi na shekara da suke yi sai su zo sai su gayyato ka wai za a zo wai makon haɗin kai sai a ce to kai kai ne za ka yi wa'azi tunda kai baka magana akan shi'a sai ga an gayyato malami daga izala ko malami daga ɗariƙa na ce munafunci dodo ne tana nan za mu zo mu ji tsakaninku saboda haka mu kam wallahi ba haɗin kai tsakaninmu da duk wani zindiki da zai buɗe baki ya tsine wa abubakar ne siddiq ko ya tsine wa fatima wallahi tallahi wannan arne ne ba za mu taɓa haɗa kai da shi ba wallahi babu kuma wata nasara da za ta ci da za a ci ta dan an haɗa kai da wannan wai sai a ce wai ku zo ku haɗa kanku dan ku tunkari abin da ke tunkaro ku wannan da za ku haɗa kai da shi yana ɗaya daga cikin bala'in da ke tunkaro ku ka je ka karanta littafin albidatu wan nihaya ta al-hafiz ibnu kathir ad-dimashqi kafirai ba su samu damar cin iraki ba a lokacin khilafa ta musulunci ta farko a iraki sai ta hannun ainihin 'yan shi'a haka a yanzu kafirai ba su samu damar cin iraki ba a lokacin ainihin shugabancin saddam sai ta hannun 'yan shi'a yanzu da suka gama wannan munafincin da ta kwaɓe musu ka sake jin muryar mukta da sadar saboda wasu abin da suke gani su kira kafirai su zo su kawar musu da Saddam dan ana ganin wai Saddam ahli sunna ne shikenan an kawar da Saddam suna ganin ƙasa ta koma tasu shikenan America kuma sun ce a shine sun koma kuma suna fada da su munafunci dodo ne dan haka ku tsaya kaifi ɗaya kuma alƙibla ɗaya duk wanda ya zagi sahabbin Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ba musulmi bane kaka zauna da shi ba abin da zai hada ka da shi wallahi dole ne a kiyaye mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma wallahi dole ne a nuna fushi kuma ko ina kar kai kara dan munafunci ne yake faruwa sai a samu wani dan siyasa ko wani mai kuɗi sai ya kira malaman shi'a sai a samu wani dan siyasa ko mai kuɗi sai ya kira malaman izala ko malaman da ake cewa ahli sunna sai ya tara su a falo guda sai ya dafa musu taliya da wake su ci sai ka naira hamsin hamsin ya zuba musu a envelope shikenan sai sai sai je shikenan Allah za ta mala ai mana addu'a Allah za ta mala mana addu'a sai je yana bude kirji cewa wai ya hada kan yan shi'a da ahlus sunna kaji zindiƙanci ka hada kansu sun fayyace aqidojin su sun daidaita ko yara ka samu suna fada ka kore su kawai za su je su hade zaunar da su kowa ka ji me ya faru zaunar da ahlus sunna ka ce kai eh man lafi tantaqimu alaihi rafidi me kake tuhuma dan shi'a da shi ya fito ya fada kace ina tuhuma shi da ya kafirce wa Allah yana zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tsine musu albarka yana fasikantar da su yana kafirta su sai a ce to kai dan shi'a kaji abinda wannan yake tuhumarka da gaske ne to in dai ya tabbata dan shi'a to zai fito ya ce a yo ai shi bai dama abubakar sahabi ba ne tukuna zai ce to ai ma kawai wannan kissa ce ba a taɓa yin wani mutum ma abubakar a duniya ba don haka kwantar da hankalinka don ka ji ana zagin shi ba damuwa don ma a tarihi ba a taɓa yi ba in kai ma ka iya wannan falsafar sai ka ce oke ba a taɓa yi ba kake zagi a iska eh to dena saboda wawantar da hankalin mutane har faɗi suke sai su ce ba a taɓa yin wani sahabi abu huraira fa a duniya ba ƙarya ce kawai aka zauna aka ƙirƙiri wani abu wai aka sa mishi suna abu huraira sai aka yi ta yin ƙarya da wannan suna saboda wasa da hankalin mutane yadda suke ɗaukar iya karatun su karatun mujalla ne haka suke ɗaukar kowa ma karatun shi karatun mujalla ne saboda haka wannan yaudarar an dade ana yin ta a tara su a ɗumama musu ɗan wake su ci a falo kenan kowanne sai a koma wai ana cewa wai an haɗe kan yan shi'a da ainihin ahlus sunna shikenan shi ya rinka alfahari akan haka wallahi kuna yaudarar kanku ne idan za ka yi haɗin kai tsakanin mutane guda biyu ko sama da biyu da ke faɗa da juna sai an binciki kowanne menene matsalar shi game da wane ya faɗa a bashi ansa ko a yi mishi maganin ta sannan a bashi hakuri sannan a yi wancan to amma dan shi'a kuma zagin sahabi a wurin shi shine asalin addinin shi'a yadda in ka cire zagin sahabi a cikin addinin shi'a ba za ka sake jin magana dan shi'a ba ina tabbatar maka da wannan a cikin addinin shi'a ka cire zagin sahabi dan haka in kuka haɗu da dan shi'a karan farko ka ce mishi za mu yi magana amma maganar sahabbai mu aje ta gefe guda sai ka ce saboda Allah ya ce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wannan al'umma ta wuce abinda suka aikata sun aikata dan haka ni magana tsakanin ni da kai sai ka ga bashi da point of discussion he has nothing else to comment on ba shi da sauran abin da zai sake magana akai domin me ka riga ka kora gudun shi iya gudun kenan dama in an ba da dama ai magana akan sahabi zai ce maka sahabi kaza sahabi kaza sahabi kaza in babu damar magana akan sahabbai akwai majalat da yawa akwai fagage da yawa ai magana akan su sai ce maka a professor ne ba'irani professor ne scientist muka hadu da shi a gaban masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nake ce mishi to tunda kai masani ne yanzu a matsayinka na mai ilimi kana ga ba za mu yi wani abu da za mu ci gaba ba tsakanin ni ahlus sunna da kai dan shi'a wanda zai ciyar da musulunci gaba mu manta da waɗannan bayan Allah waɗanda abin da suka yi a zamanin su ya wuce sai ce ina zai yiwu ai ba zai yiwu bane a ci gaba a duniya yanzu kawai dole sai an tsine Abubakar da Umar to ka duba idan ya zama professor ne professor in the field of scientist because of the dogmatic thinking saboda irin wannan bakar aƙida da ra'ayi da aka saka mishi tun yana yaro duk da karatu da ya na boko ya kai professor kan shi bai waye a watsar da wannan hayaniyar a zo a yi me zai ciyar da musulmi gaba ba me kake tunani kenan zai zo yana karantar da 'ya'yan musulmi physics ko chemistry ko wani abu makamancin haka yana sako musu waɗannan munanan aƙidojin dan shi abin da ya dame shi kenan tunda yana ganin ba abin da zai yiwu yau sai an tsine wa Abubakar da Umar to kai ka duba wannan ambassador Najeriya Muhammad Abubakar Cika wanda ke Iran yake faɗin ga yaran nan ana tura su sai a ce sun karanta accounting sun karanta kaza sun karanta kaza yace sai zaunar da su sai a binciki babu komai a kansu sai dai kawai me doctrination din indoctrination kawai aqidar shi'a za a je a saka musu sai a ba yaro certificate sai a ce ya karanta accounting sai a zo sai a ce a zaunar da waɗanda suka karanci accounting a bincike shi sai a ji ba abin da yake akan shi bai san komai na accounting bai san komai na business admin kawai aqidar shi'a aka je kawai aka dura mishi aka sai aka dauko certificate aka bashi aka ce ya karanta political science da kanshi yake cewa suna ɗalibai lokacin a nan abu suna jin abubuwan da muke faɗe su ne mana musu ya ce sai gashi yanzu da suka tafi ƙasar gashi nan abubuwan da muke faɗe sai gashi nan sun gani to me ranar a ce wai a faɗa maka magana ba za ka yarda ba sai ɓarna ta faru sai ka ce wallahi ashe wani ka faɗa kuma sau da haka waɗannan bayanan jama'a duk nayi su ne a ƙarƙashin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa fa duhibbi ahabbahu wanda dukke kaunar sahabbai to ya kaunace su saboda kaunar da yake min wa bi bughdi abghadahum wanda kuma da yake kin sahabbai to ya ki su saboda ya ki ni dan haka kar ya zama su ne abin kinka na farko in ma kiyayyace fara kin manzon Allah sannan sai ka ki su kar ya zama in ma soyayya ce su ne abin soyayya ka na farko fara kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafin ka kaudace su Allah madaukakin sarki ya taimaka ومنها بيان أن حب الأنصار عنوان لمحبة الله تعالى لمن أحبهم wannan hadisi yana nuna mana cewa kaunar ansarawa mutanen Madina alama ce ta kaunar ainihin wato da Allah madaukakin sarki wato yake yi wa wanda ya kaunace su wa bughduhum liman abghadahum wanda duk kaga ainihin yana kin su wa bughduhu liman abghadahum wanda duk kaga yana kin su to alamar Allah ya kishi shi ne بقوله صلى الله عليه وآله وسلم على آتي saboda ga wani hadisi nan da zamu zo mu karanta ba da juma'a ba annabi na cewa man ahabbahum ahabbahullah wanda dukke kauna ansarawa Allah zai so shi wa man abghadahum abghadahullah wanda dukke ainihin wato kin su to Allah madaukakin sarki zai ki shi wa minha bayanu manaqibul ansar har waye yana daga cikin abin da wannan hadisi ke karantarwa hadisin yana bayyana darajojin lansarawa mutanen Madina haifu ja'ala Allahu hubbahum shu'batan min shu'abil iman domin annabi ya mai da son su ya zama ɗaya ne daga cikin rassan imani li mubabaratihim bil istijabati li dinihi ta'ala ba dan koyi ba saboda gaggawa da suka yi wajen amsawa addinin da Allah ya aiko annabi da shi wa nasrihim rasulahu sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma irin yadda suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa iwaihim da kuma irin yadda suka tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama lahu wa lil muhajirin fi dinihim haka kuma suka tarbi waɗanda suka yi hijira suka ainihin bi addinin Allah waɗannan mutanen Madina kenan wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana ga dukiya ga ƙasar Madina ga ƴaƴa suka ɗibi ƴaƴansu ƴan mata suka aurar wa muhajirai suka ɗibi matan aurensu suka rinka saki suna auratarwa da muhajirai suka rinka ɗiban dukiyarsu gonaki kai ka ga mutumin da yake da gonar gado shekaru aru aru ya yanka ta biyu kyauta ya ɗauka ya ce ya ba wani kai ka dubi wanda yake da ainihin dukiya jari irin na ɗan kasuwa ya raba kasuwar biyu ya bayar da shagon nan nashi gaba ɗaya waɗannan mutane mutanen arziki ne shi yasa sayyidina Umar lokacin da yazo rasuwa yace to mutane baki yawa suke ƙara yi an sarawa ɗan gari kuwa raguwa suke yi sai yace dan girman Allah ina wasiya ga duk wanda zai zama sarkin musulmi a bayana ya mutunta mutanen nan mutanen nan almajiran manzon Allah ne sun tarbi manzon Allah sun ba shi ‘ya'yayensu ya aura, manzon Allah ya aura da yawa daga cikin matan annabi sallallahu Alaihi wasallama an sarawa ne. Waɗannan mutane sun ɗauki dukiya sun ba manzon Allah sun yi wa manzon Allah kara, don haka duk wanda ya karɓi mulki ya mutunta su, ya yafe musu game da laifuffukan da za su kai ya riƙe su, to mutanen kirki ne, don haka lallai ne ka ƙaunace su. lallai ne in kaunace su kowa dole ya kaunace su wannan yana daga cikin lazumin addini ina fata an gane qala fil fath wa inna ma khulsa al ansar bi hadhihi al manqiba al uzma ibn hajar a cikin fathul bari yace to me yasa ne aka ware muhajirai mutanen madina da wannan daraja mai girma sai ce lima fazu bihi duna ghairihim min al qaba'ili saboda sun samu ayyuka na nasara da suka yi a cikin addinin musulunci wanda sauran al'ummomi da kabilu ba su ba min iwa'ihi min iwa'in nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa man ma'ahu kaga dai su suka bai manzon Allah mafaka suka rufa manzon Allah asiri suka kuma tsaya suka kare shi wal qiyamu bi amrihi sannan suka tsayu da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya neme su da yi wa muwasatihim sannan suka kyautata manzon Allah bi anfusihim wa amwalihim da kawunan su kuma da dukiyoyin su dan girman Allah ka dubi yadda ummu sulaimin rumaisa take ji da Anas ita da kanta in ta tashi takan ce Anas dan lulena khasati dan lulanta ne amma ta je ta kaiwa annabi shi gashi nan ya rinka maka shara ana aiken shi aike ma'ana yanzu kamar ta bautar da danta kenan saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a kun fahimta saboda haka mutanen nan sun yi wa manzon Allah duk abin da ake nema wa isarihim iyahum fi kafirin min al'umuri ala anfusihim sannan mafi yawancin al'amura in suka taso suna zabar manzon Allah da shi da jama'a shi da suka taho daga makka suna fifita su akan kansu fakana sani'uhum lidhalika mujibun limu'adatihim jami' al-firaqi al-mawjudina min arab wa ajam to kun ga irin wannan alherin da suka yi to za a samu cewa kuma manzon Allah ya nuna musu kauna to irin wannan kauna kuma takan ja me takan ja maka kiyayya ku duba da kyau ku gani ko a ma'aikata ce kafi kyautatawa shugaba sai shugaba kuma ya fara nuna maka wata soyayya ta musamman to me zai faru duk ma'aikatan kuma sai su fara kinka malam ibnu hajirin yana cewa to wannan aikin nasu da suka yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fara bayyanar da kauna gare su misali wata rana an zo ana wasan harbi da manzon Allah ya zo ya samu ga waɗannan ansarawa ga waɗannan muhajirai sun ware waɗannan ansarawa daban muhajirai sun ware da manzon Allah ya zo ya duba nan ansarawa ne nan muhajirai ne sai shiga cikin ansarawa to yanzu kaga hatta mutanen maka za su fara jin haushin a waɗannan mutanen yanzu ya fi son su fiye da mu kenan to shine ibnu hajar yace to sakamakon irin waɗannan alherai nasu manzon Allah sai ya fara nunar musu da kauna sai kuma wannan ya fara jan hankalin sauran wasu kabilu tun daga larabawa har waɗanda ba larabawa ba zuwa ga ainihin wato kinsu wal adawatu tajurru al bughd sannan ita adawa takan kai zuwa ga kiyayya summa kana makhtassu bihi mimma zikira mujiban lil hasad sannan irin waɗannan darajoji da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗi su kuma za su ja a rinka musu hasada wal hasad yajurru al bughd ita ko hasada tana kaiwa zuwa ga kiyayya falihadha jaa at tahzir to kaji dalilin da yasa annabi yake tsoratarwa kenan min bughdihim cewa duk yadda kaga manzon Allah ya kaunaci mutanen nan yana fadin alheran su ko karkake su dan haka yi gargadi na musamman akan kin su wa targhibu fi hubbihim da kuma kwadaitarwa game da son su hatta ju'ila zalika ayatul imani wan nifaq har sai da manzon Allah ya sanya kaunar su alama ce ta imani kin su kuma alama ce ta munafinci tauhi'a tanwihan bi'azim fadlihim annabi ya haka ne dan ya bayyana girman falalarsu wa tanbihan ala karim fi'lihim kuma dan ya nuna ainihin wato aikin su da suka yi manzon Allah ya yaba wa in kana man sharakahum fi ma'ana zalika musharikan lahum fil fadl al mazkur ko da ike inda za a samu wasu al'umma sun yi aiki irin nasu a wannan zamanin za a iya cewa sun samu falala irin tasu kullum bi qistihi kowanne zai samu nashi rabon wa qad sabata fi sahih muslim يعني الحديث الآتي آخر الباب عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له لا يحبك إلا مؤمن yace ai hadisi ya zo a cikin ainihin sahihu muslim shine a ƙarshen wannan babin da muke karatu zamu zo kai shi annabi yana cewa aliyu babu mai kaunar ka sai mu'mini wala yubghiduka illa munafiqun kuma babu wanda yake kin ka sai munafiki dan haka duk wanda kaga yana kaunar aliyu to mu'mini ne duk wanda kaga yana kin aliyu munafiki ne wa hadha jarun bittiradi fi a'yan sahaba radiyallahu anhu litahaqquq mushtarak al-ikram fi jami'ihim lima lahum min husn al-ghana fi ad-din wa qala al-qurtubi rahimahullahu ta'ala ba'da dhikrihi mazawal ansar wa qad qaddamnahu ما نسه وهذا المعنى جار في أعيان الصحابة to ina sauran sahabbai fa da annabi ya faɗi wannan magana ga sayyidina Ali sai aka ce ai wannan magana da annabi yake faɗi akan sayyidina Ali tana gudanuwa akan sauran sahabbai ba dan komai ba saboda irin halaye da ɗabi'un da Aliyu yake da su to waɗannan sahabbai masu susu ma suna samun wannan daraja kamar yadda waɗannan halaye da waɗannan ansarawa suke da su annabi ya faɗi falalarsu wanda ya kwaikwayi halaye irin nasu shi ma zai samu irin waɗannan falalolin to sai dai kuma Allah maɗaukakin sarki ya so ya kambama sunan sayyidina Ali a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Allah ya so ya kambama sunan ansarawa a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kal khulafa'ir rashidin wal ashara wal muhajirin bal wa fi kulli sahaba iz kullu wa'idin minhum lahu shahidun wa wa ghana'un fi din wa asarun hasanun fihi fa hubbuhum li hadha al ma'na mahdul iman kowane sahabi zaka same shi da ire-iren waɗannan kyawawan ɗabi'u da kuma irin yadda ya kai gudunmawa ga addinin musulunci don haka ƙaunarsu baki ɗaya tana samar da tsantsar ma'ana ta imani wa bughduhum lahu mahdun nifaq sannan kinsu kuma na samar da cikakken munafunci wa qad dalla ala sihhati ma zakarnahu qawluhu sallallahu alaihi wa alihi sallama fi ma akhrajahu al-bazzar fi ashabihi kulluhu ga maganar da annabi ya faɗi a cikin hadisin da al-imam al-bazzar ya ruwaito a cikin littafin shi al-musnad annabi ya ce faman ahabbahum fa bihubbi ahabbahum wanda ke kaunar waɗannan sahabbai to yana kaunar su ne saboda ni wa man abghadahum fa bibughdi abghadahum wanda kuma duk ainihin wato yake kin su babu shakka kiyayyar da yake muni ce take bayyana a cikin su malam yake cewa lakinnahum lamma kanu fi sawabiqihim wa maratibihim mutaafawitina sai dai kuma wajen ayyukansu na musulunci wasu suna fin wasu wajen martabobinsu da Allah ya basu wasu sun ɗaukaka akan wasu faminhum almutamakkin al'amkan wattali wal muqaddim daga cikin su akwai wanda yake ya riga ya samu daraja daraja zaunanniya daram dam kamar irin su Abu Bakr da Umar da Uthman da Ali waɗannan as-sabiquna al-awwaluna da kuma waɗanda suke biyo bayan su to khassal amkan minhum bizikr fi hadha alhadith sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ware ɗaya daga cikin waɗannan da darajojin su suka fice a cikin ainihin wannan hadisi wa in kana kullum minhum lahu fi sawabiq ashrafu hadithin ko da yake fa kowane sahabi kuma in aka dauko shi zaka ga akwai wani hadisi da annabi ya taɓa faɗin wata daraja tashi wanda wannan darajar sai kuma ka ji wani shi ma bai same ta ba kaga kowanne annabi sallallahu alaihi wa sallama na yaba mishi ne a daidai lokacin da yabo ya kai gare shi wa hadha kama qala al-ali al-a'la subhanahu wa ta'ala la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal Allah da kanshi ya faɗi irin wannan sakon a cikin al-Qur'ani yace hatta cikin ku ku sahabbai waɗanda suka ciyar da dukiyarsu kamin fatuhu makka ba za su yi daidai da ainihin waɗanda suka ciyar da dukiyarsu bayan an yi fatuhu makka ba darajarsu ba za ta yi ɗaya ba ma'ana kafin a ci makka da yaƙi waɗanda suka yi sadaka suka yi alheri suka yi jihadi darajarsu ta ɗaukaka fiye da waɗanda sai bayan an ci maka da yaƙi suka aikata haka ila qauliha inda Allah ya ce wa kullum wa'ada Allahu al-husna amma kowane sahabi Allah ya mishi tattalin sakamako kyakkyawa shine aljanna Allahu akbar to haka dai malam ya ci gaba da maganganu dangane da waɗannan sahabbai babu shakka maganganu ne waɗanda yake mun yi su da Hausa ba lallai sai mun sake karanto su ainihin da Larabci ba har inda ya kawo maganganun Ibn Rajab al ainihin wato Allah madaukakin sarki ya gafarta musu to bayan nan sai mu ci gaba da karatun ainihin hadisan sahih muslim a inda muslim yace haddathana yahya ibn habib al-harithi haddathana khalid ya'ni ibn al-harithi haddathana shu'ba an abdullah ibn abdullah an anas radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama annahu qala muslim ya samu wannan hadisi daga malamin shi Yahya dan Habib al-Harisi shi ko yake cewa ya samu wannan hadisi daga malam Shu'ba dan Hajjab Shu'ba ya samu wannan hadisi daga nashi malamin Abdullahi dan Abdullahi dan Jabar tabi'i ne shi ko daga nashi malamin Anas dan Malik daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu qala annabi ya ce hubbul ansari ayatul imani wa bughduhum ayatul nifaqi kaunar ansarawa alama ce ta imani sannan kuma kin ansarawa alama ce ta ainihin munafunci وحدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ بن معاذ حول السند وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ لا حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضه أبغضه الله مسلم يسام أن حديثي دجمال منشي ميسونا زهير أنهر abu haisama annasa'i kenan ba nasa'i nasa'i mai littafin annasa'i ba an gosu ce ta ɗaya kawai kala shi ko yake cewa haddasa mu'az ibn mu'az malami na mai suna mu'az dan mu'az ya karantar da ni ainihin hadisi to sai muslim ya tsaye da isnadin anan sai sa hawala sanad ga kuma wani isnadin yasa wa haddathana ubaidullah ibn mu'az ubaidullah dan mu'az al-amdali ya ba mu hadisi wallafu lahu muslim yace lafazin da zan kawo dinnan to nashi ne wato ba lafazin zuhairu dan harbin bane shi ku ainihin ubaidullah dan mu'az yace haddathana abi babana malam mu'azu dan mu'azu al-anbari ya karantar da mu hadisi shi ku mahaifina yace haddathana shu'ba malamin su shu'ba ya karantar da su an adi ibn sabit daga nasu malamin mai suna adi dan sabit قال عدي دان ثابت yace sami'tu al-bara'a naji malami na bara'u dan azib yuhaddithu an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana ba da hadisin da ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu qala fil ansari ga maganar da annabi ya game da ansarawa yace la yuhibbuhum illa mu'min babu wanda ke kaunarsu sai mu'mini wala yubghiduhum illa munafiqun sannan babu mai fushi da su sai munafiki man ahabbahum ahabbahu Allah wanda duk ke kaunarsu Allah zai so shi wa man abghadahum abghadahu Allah wanda duk ya fushi da su Allah zai fushi da su Allah zai fushi da shi kun ji duk waɗannan manzon Allah yana faɗi ne dan a kiyaye ka a samu kai a irin halin da waɗannan zindiƙai suka saka mutane ka ji yaro ɗan ƙarami ya miƙe yana tsinewa Abubakar ne Siddiq wai an sa shi a Islamiyyar yan Shi'a ka ji yaro ɗan ƙarami yarinya ɗar ƙarama uwarta tun tana karami an sa mata Aisha kaji ta ce wai kada a sake ce mata Aisha ita a rinka ce mata Indo dan ta ji wasu la'anannu sun buga kanta wai ta ji ba ta kauna Aisha wai dan haka a rinka ce mata Indo a daina ce mata Aisha duk wannan zindiƙanci ne wacce riba ce wannan da'awar ta kawo wacce riba ce wannan da'awar ta kawo a ce ba abin da da'awar ta zo da shi sai zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ba wanda zai bi da'awar ka ya samu karatu ka ce mishi a ina ka samu karatu yace a cikin wannan tafiyar da yake yi ba za a sa a karantar da ku ilimi ba sai dai a taro a tara a tara muku lacca a sa littafi a karantar da ku a koya muku nahwu da sarf a koya muku ilimin tafsiri a koya muku kaza a koya muku kaza ku yi ilimi yadda yake za ku iya gano abin da ake faɗi daidai ne ko ba daidai ba amma sai dai kawai wani kato ya je ya saurari BBC ya saurari abin nan kawai ya zo ya tara kanku ya buga kanku ya je taro an gaya mai kaza an gaya mai kaza kawai ya zo ya faɗa muku in an ce ina hujja take ce in kai mai karatu ne ka je ka duba littafai haka ake reference kai ina ka je ka karanta a cikin littattafan faɗi ko da guda ɗaya ne Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan hadisi na Bara'u Bukhari da Muslim suka fitar da shi sannan bayan Bukhari da Muslim an samu Tirmidhi da al-Imam An-Nasa'i da Ibn Majah dukkanin su ainihin sun fitar da wannan hadisi Abu Bakar ibn Abi Shayba da al-Imam Ahmad da Abu Nu'aym sun fitar da wannan hadisi kamar yadda Ibn Hibban ya fitar da shi al-Imam Al-Hafiz Al-Baghawi ya fitar da wannan hadisi a cikin Sharh Sunnah na daga cikin mas'alolin wannan hadisi kamar yadda muka gabatar a baya shine yana bayani akan anna hubbal الأنصار من الإيمان وبعدهم من النفاق وهو وجه إيراب المصنف رحمه الله تعالى له هنا كابو دليل ديسا مسلم يكاوانا حديث أنا saboda hadisin yana bayanin alamar imani kuma wannan kitabul iman ne kaji dalilin kawowa wa min ha bayanu fadlul ansar wannan hadisi yana nuna falala ansarawa wa anna hubbahum sababun li mahabbatillahi ta'ala liman ahabbahum وبغضهم سبب لبغضه لمن أبغضهم نعوذ بالله من بغضه wanda duk ya kaunaci ansarawa alama ce ta cewa Allah zai kaunace shi wanda duk ya ki su kuma Allah zai ki shi wa minha anna al-jazaa'a min jinsi al-amal sannan wannan hadisi yana nuna cewa duk irin sakamakon da kaga ya faru gare ka a duniyar nan ko a lahira ko to ka dauka irin aikin da ka aikata ne فإن الأنصار لما أحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام جازاهم الله تعالى أن جعل حبهم علامة الإيمان ansarawa Allah ya mu'amalance su ne yadda suka mu'amalance shi da suka kaunaci manzon Allah sai Allah ya kaunace su haka abin yake jama'a ku fahimci wannan qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah haka Allah ya ce a cikin alqur'ani annabi ka faɗa musu Allah kuke so eh to ku kaunaci manzon Allah Allah madaukakin sarki zai kaunace ku wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne saboda haka kuna kaunar Allah to ku kaunaci manzon Allah to kaunar manzon Allah Allah zai muku sakamako ya kaunace ku saboda haka an tsarawa sun kaunaci manzon Allah Allah ya kaunace su to kai ma ka kaunace su Allah ya kaunace ka ka ki su Allah ya ki ka kaida ce shine wal jazaa'u min jinsil amal الله مرغتين سلكي تيمكا قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر أبو هريرة أتكون أن الرواية كيتشوا manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce babu wani mutum da ke da imani da Allah da ranar lahira da zai ki mutanen Madina duk mutumin da kaga ya ki su to dalili ne akan bai imani da Allah da ranar lahira ba wannan hadisi muslim kadai ya rawaito shi bukhari bai rawaito shi ba sannan al-imam ahmad da nasa'i sun fitar da shi abu nu'aymin ma ya fitar da wannan hadisi وحدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة حدثنا جرير حول السند وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر الإمام مسلم يا سامونا حديثي daga malaman shi guda biyu waɗanda suke kuma wa da ƙani ne malamin farko shine malam Usmanu dan Muhammad dan Abi Shayba shi ko yake cewa haddasana jarirun jariru dan Abdulhamid ya ainihin karantar da mu hadisi sai muslim yace hawwala sanad bari ya sake kawo maka wani isnadin na biyu sai kuma yace wa haddathana abubakar ibn abi shayba hakanan abubakar dan abi shayba ya karantar da mu wannan hadisin da abubakar da usman uwarsu ɗaya ubansu ɗaya gidansu ɗaya malamai malaman su ɗaya galibi sannan kuma almajiran su ɗaya kaga muslim ya karatu a wurin su gaba ɗaya haka rayuwa take fa in ka samu kanka kai ɗalibin ilimi ne tawali'u zakai ka je ka tsuguna gaban wane karanta maka wani ma ya biya maka duk wata harara da wani kyala da wani abin nan sai ka haƙura abdullahi dan abbasin bayan ya zama babban malami suka tambaye shi algafar ta malam ya akai ga kaɗan yaro ɗan ƙarami amma ga tarin karatu sai ce to ba wani abu bane ina da haƙuri ne a wurin malamaina yace kaga tun da nake bana sallama da malamina in naje kofar gidan malamina bai fito karatu ba sai in zauna yace wani lokacin bacci ya dauke ni kura da guguwa ce ta ɗibo datti tana zuba mini in tashi in kakkaba jikina har sai malam ya fito ya biya min karatu wani abokin ibn abbas da suka fara karatu shi ya gudu yake cewa kar ku yi mamaki da kuka gan shi gashi dan mitsili amma da karatu yace yana da dauriya ne yana da juriya ne haka suka ce akhilan tananal ilma illa bi sittatin سأنبيك عن مجموعها ببيان ذكاء وحرص واستدار وبلغة وإرشاد أستاذي وطول زماني suka ce ba za ka taɓa samun karatu ba sai ka haɗa abubuwa guda shida zaka'un wa hirsun sai kana da basira sai kana da kwaɗayin abin wastibarun sai ka jure da girman ka wataran malamin ka zai gaura maka mali ya zage ka ya taka ka sai kai haƙuri saboda kana da manufa duk wanda ya makarantar boko shekara talatin zuwa har san da bature ya zo ba wanda bai ci doka wurin seniors ba haka ne ko ba haka ba an kwace maka kifin gwangwani an kwace maka gari kai wani senior ma zai harɗe kafa ne kawai sai ka ji ya ce wani shegen ko wani shege ya zo kai junior in kana kusa fa Abuja baka zo kai ruku'u a gaban shi ko sujuda sai ce tafi ka je ka haɗo gesha da la'asar sakaliya dan aji hudu ko dan aji biyar yana jin yunwa sai zauna kawai a wata kwana sai ce wani shegen kawai haka zai faɗi mubtada wai wani shegen ya zo kai kuma fa ba ka san da kai yake ba amma saboda ka san azabar da za ta same ka in ya gano kana kusa baka zo ba sai ka taho a guje sai ce je ka kawo gesha da da madara sai ka je ka ɗauko cikin geshen ka da madara ka kawo sannan ya jijjibge ka in ka juya ka tafi kuma ya dawo ce ya zai maka aiki ba kai godiya ba sai ka ce thank you sir da haka ne yau ka ji wani ya zama director da haka ne wani ka ji ya zama commissioner da haka ka ji wani ya zama minister da haka ka ji wani ya zama engineer ko lawyer ko medical doctor haka suka yi hakuri amma ilimin addini yau in aka mari yaro shikenan sai ka ji uwar shi ta ce ba za ta yadda ba abin ma cin zali ne ko kun fahimta jama'a yawa malamai na addini ku yi kokari ku fitar da quality nagartar da ke ilimin addini har mutane su gane ilimin addini is worthy of everything cewa ilimin addini ya kai a sha duk wata wahala amma yanzu saboda falalar karatun boko ta bayyana a hannun mutane ne don an ga dan boko yana da mota dan boko yana da gida dan boko yana da kuɗi ana ba dan boko mukami shi yasa duk wahalar da yaro zai sha sai ka ji uwar ta ce to ka daure ka daure haka haka ka daure ka daure da an kai shi makarantar islamiyya malami mishi bulala ɗaya sai ka ji uwar ta ce ba ta yadda ba saboda ta san wai ko ya gama ba zai zama minista ba wata ruwawa ta taɓa faɗin haka a abuja an ɗauki malami yana karantar da yara karatun alkur'ani ya ba su hadda sun kasa sai ya tsula a ɗan ta bulala sai sun ce kake dukan mu da kai da ka haddace qur'anin me ka zama ba kana ne da kake ba kuma kai baka dokan mun da dan bai iya ba ka rabu da shi mana inda bai iya ba these are life stories kawai daraja addinin ce da ilimin addinin bata bayyana ba amma darajar boko da addinin boko ta bayyana dan haka ba ga duk wahala mutane suna shi kun fahimta jama'a mace tana biya wa ɗanta naira dubu sittin a tam a makaranta wannan na magana kusan shekara goma sha biyu da ta wuce tun lokacin abaca tana biya mishi dubu sittin a makaranta an zo an kafa makaranta hadda an ce dubu goma ta ce a ita ba za ta iya ba akwai wani buzo yana gadi can gidan can za ta ringa kai shi kawai yana biya mishi karatu wallahi alazim jama'a wannan a gabana akai dubu sittin take biya mishi yana primary 2 dubu sittin a tam a shekara dubu ɗari da tamanin ana magana tun zamanin abace wajen shekara goma sha amma sai aka zo aka buɗe makaranta ta hadda alƙur'ani sai aka ce to shi kenan naira dubu goma a tam sai ta ce a abin ya yi mata tsada abin ma ba saboda Allah ba ne to akwai wani buzo yana gadi a can ƙofar gidan can za ta rinka kai yaron kawai yana koya mishi duk dai ba ƙur'ani ba ne ka duba wannan don girman Allah a wajen karatun boko she looks for the best school for her child tana neman wa ɗanta makarantar da tafi kowace amma wajen karatun addini fa ko ina ɗan yaje yayi amma fa in yayi karatun can na boko bai karatun addini ba idan uwar ta mutu ya manta da ita kenan sai shekara zai kai dubu goma a buga hotonta a yi mata obituary a jaridar concord an fahimta amma in ya iya ƙur'anin nan fa ya san falalar ya san darajar zai zauna ya mata addu'a ko yaushe sannan mai malamai suka ce fa ya ayyuhal qari bihi mutamassika mujillan lahu fi kulli halin mubajjila hani'an mari'an walidaka alaihima malabisu anwarun min at-taji wal hula fama dhannukum bin najli inda jazaihi ulaika ahlullahi was-safwatul mala Allahu akbar idan kai kokari dan kai iya karatun alqur'ani ka ji ranar alkiyama ana tashin alkiyama sai a ce ina wani da dan shi ya iya qur'ani sai a dago ka sai a maka nadin sarauta dan galadiman lahira ko kun fahimta jama'a ka zama hakimin aljanna Allahu akbar a nada maka fa sai a ce ina sai a kai shi aljanna mala'iku su ne mishi kirari sai malam shatubi ya ce o ka ji uban wanda ya iya qur'ani ka ji darajar shi ka ji uwar da ɗanta ya iya qur'ani ka ji darajarta sai ce dan Allah me kake tunanin shi dan da ya iya qur'ani sai ce ulaika ahlullahi waɗannan su ne fadawan Allah wasafwatul mala sune zababbu a gaban Allah ba za ki fatan dan ke zama haka ba in zo an ce an daki danki a makarantar karatun Qur'ani makaranta Allah zai ce ba komai ba komai ba wani lallashin shi ma da zaki ki bashi hakuri sai a ce annabin da yazo da Qur'ani haka ya sha wahala ayoyi biyar ne za a biya mishi amma yace faghattani hatta balaga minni al-jahad yace malaika ya shaƙe ni da ya sake ni sai na ji na galabaita amma duk da haka yace iqra karanta nace ma ana bi qari wannan malamin bai koya wa dalibin karatu ba fa kuma yace yayi ya kasa yau ba sai a daga mai kafa ba amma aka shaƙe shi ya sake cewa yi karatu yace ban iya ba aka shaƙe shi balle malamin da ya koya wa ɗan kiɗan ya kasa hadda yau ba kamata ya ma sai ya suma ya ji ƙanshin lahira sannan ya dawo ba so da aka mutane wallahi in za ku sacrificing ƴaƴanku akan ilimin addini wallahi tallahi ku yi kuma duk wannan yahudancin ya zo ne sakamakon an yi watsi da harkar karatun alkur'ani game da me game da harkar rayuwa da kuma karatutukan da aka dauka na boko jami'ar azhar a shekarun baya ba za ka shige ta ba sai ka hada hadda qur'ani dan haka a lokacin ba wanda ya kai malamin qur'ani daraja a kasar masar don kowa na son dan shi shiga jami'ar azhar na haka da an haifan makaɗa sai ka je ka samu alaran malamin qur'ani ne sai ka ce alagafata malam to an haifo almajirin ka fa akwai kana da almajiri a gidana tun kafin a yi suna baka fara malami hidima saboda da zaran yaro ya isa sai ka kawo shi domin in ya je jami'a azhar yana da credit kaza yana da credit kaza sai a ce madalla sai a ce ka haddace qur'anin yace sai a ce shiga ɗakin can sai je samu wasu kurayen alarammomi ne sun zauna sun yi zuru-zuru da juna kowa ya haɗa haddar ƙur'ani sai a zaunar da kai a tsakiya sai wannan ce maka iza wa qa'atil waqi'a sai shiru ka ci gaba can kana cikin yi sai ka ji ce wa iz qala musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zudani haka sai sun yawo da kai tsaf a cikin qur'ani sun tabbatar ka iya sannan sai sa hannu a ka sai a baka admission in ba haka ba wallahi ƙarya ne ba za ka karanta physics ko chemistry ko geography ko law ko engineering ba saboda haka za ka zo ka sami yanzu tsohon lauya a ƙasar masar hafizin ƙur'ani ne injiniya a ƙasar masar hafizin ƙur'ani ne me yasa don ba za a bashi admission a cikin wannan jami'a ba sai ya haɗa haddar ƙur'ani me yasa ba za a kawo wannan sharaɗin jami'ar ahmadu bello ba me yasa ba za a kawo a jami'ar sokoto ba me yasa ba za a kawo a jami'ar Maiduguri ba me yasa ba za a kawo a Bayero ba me yasa ba za a kawo a duk jami'o'in mu ba sai a ce yaro sai ya ci points kaza duk wani point ƙarya ne ka ji kawai duk wani point ƙarya ne duk wani credit ƙarya ne exam yana da hadari exam khafidatur rafi'a sai kaga mai kokarin tsaya ya fadi sai kaga dumbu ya ci sannan duk wannan hayaniyar da suke na exams malpractice duk su gama hayaniyar gashi nan ana ta rubuta wasu yara jarabawa duk a gama duk sai kaga cewa abin ya zama ƙarya amma a ce yau sai ya hada hadda Qur'ani ka gaya min wanda zai rage yana wasa da Qur'ani kuma to kuma me zai sa ba za mu haka ba a da an taba sai a ce NUC university commission ai jami'o'in ga ka'idojin su da suka ce shikenan ku ta bin ka'idojin za ku je ku sadu da Allah ga yaran nan suna fita da digiri wani ko karatun Fatiha da tahiyya bai iya ba wani ko tsayuwar sallah bai iya ba kuma in yaje garin su shi za a tsaya takara haka in yaje majalisa ko bismillah ya miƙe zai sai kaga bai iya ba saboda gaba ɗaya rayuwar shi kaf an cire Qur'ani a cikin ta ko kun fahimci wannan jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka Imam Muslim ya karɓo wannan hadisi daga malaman shi guda biyu daya malam Usman dan Abi Shayba daya kuma Abubakar dan Abi Shayba Abubakar ibn Abi Shayba yace haddathana Abu Usama malam Abu Usama ya karantar da mu to sai Muslim yace kilahuma da malam Jarir dan Abdul Hamid da malam Abu Usama dukkanin su anil A'mash daga al-Imam al-A'mash an Abi Salih daga Abu Salih al-Samman عن أبي سعيد دقى أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر دم تمن دي إيماني دا الله دران اللاهرة باوى أينهم تشي باوى كاما أنصارا wannan hadisi muslim kada ya ruwaito shi bukhari bai ruwaito shi ba an samu al-imam abu dawud at-tayalisi ya fitar da shi a cikin kitabul musnad malam abubakar ibn abi shayba din ma ya fitar da shi kamar da al-imam ahmad da abu ya'la dukkan sun fitar da shi a cikin tafan su masu suna musnad abu nu'aym a cikin al-mustakhraj ya fitar da shi al-imam ibn manda a cikin kitabul iman ya fitar da shi qala haddathana abubakar ibn abi shayba haddathana waqi'un wa abu muawiya an al-amash حول السند وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال علي قال قال علي والذي فلك الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن wala yubghiduni illa munafiqun muslim ya sake samu wannan hadisi daga malamin shi mai suna abubakar dan abi shaiba shi ko daga nashi malamin mai suna waqi dan jarrah shi ko daga malam da abu muawiya dukkanin su anil a'mash daga al-imam al-a'mash sai muslim ya sake dauko ni isnadin yace wa haddathana yahya ibn yahya malam yahaya dan yahaya wato at-tamimi an-nisaburi ya karantar da mu hadisi wallafzu lahu muslim yace lafazin da zai kawo na wannan hadisin na riwayar malam yahaya ne ba na lafazin abubakar ibn abi shayba bane akhbarana abu muawiya shi ko yake cewa malamin mu mai suna abu muawiya ya karantar da mu hadisi anil a'mash daga a'mash shi kuwa a'mash an adi ibn sabit daga adi dan sabit an zirr daga zirr dan hubaysh qala yake cewa qala ali ali Allah madaukakin sarki ya yi mun kara mishi yarda ya ce wallazi falaqal habbata ina rantsuwa da Allah wanda yake tsaga kwaya kwayar hatsi in aka shuka bawa ko masara ko shinkafa wane ne ke tsaga ta ta fito da shuka Allah ko to sayyidina Ali ce na rantse da Allah wa bara'a nasamata ina rantsuwa da Allah wanda ke halittar rai bara'a bara'a halitta daga ainihin ƙasa wanda yake halitta rayuka innahu la ahadun nabiyyil ummi sallallahu alaihi wa alihi sallama ilayya wallahi akwai alkawari wanda annabin nan ummi me yake nufi da annabi ummi shine annabin da ya bayyana a cikin mutanen da suke ainihin ummiyai wato rubutu da karatu bai shahara a cikin su ba ko kuma annabin da yake ummi ne wanda yadda mahaifiyar shi ta haife shi haka ainihin wato yake wato annabi bai iya rubutu da karatu ba amma ya zo da ilimin da ya gagari masu rubutu da karatu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to a sayyidina ali yake cewa alƙawari ne annabi ya mini cewa Allah yuhibbani illa mu'min babu wanda zai kaunace ni sai mu'mini wala yubghiduni illa munafiqun kuma babu wanda zai kini ya ki jini na sai munafiki dan haka duk mutumin da kaga baya kaunar sayyidina ali ko to wannan mutumin zunzurutun munafiki ne duk mutumin da kaga yana kaunar aliyu ko to wannan mutum ainihin yana da imani kaji dalilin da yasa imamu muslim ya kawo hadisin a cikin kitabul iman wannan hadisi muslim kadai ya fitar da shi banda bukhari amma daga cikin malamai akwai al-imam tirmidhi da nasa'i dukkanin su sun fitar da shi imam an-nasa'i ya fitar da shi a cikin dukkanin littattafan shi littafin shi na farko da ya fitar da shi shine as-sunan as-sughra al-mujtaba wannan da muke karantawa anan da kuma littafin al-kubra sannan sai kuma a cikin littafin khasa'isu ali wannan littafin na jinkirta ne sai mun je wani babi na musamman zan zo da shi littafi ne su kutun da guda sayyidina al-imam an-nasa'i ya rubuta shi kamar na fadi a dazu ya shiga kasar Syria ne sai ya samu ana zagin sayyidina ali dama nan ce daba tana wasu suna tsine wa sayyidina ali shine sai ya rubuta wannan littafi yana bayyana wannan mutumin da annabi ya faɗi waɗannan darajojin kuke zagi suka bi imamun nasa'i a guje ya rinka gudu haki yanke shi cikin sahara nan ya ainihin faɗi cikin sahara ya rasu aka je aka samu saboda gudu har wasu daga cikin faratanan shi wato wasu far wasu kumba na kafa shi har sun fara zazzagowa to shine yan shi'a da yake ba su san ilimin tarihi ba a ƙasar nan sai suka zo suna cewa wai nasa'i ya taɓa rubuta littafi ne wanda yake tarihin aliyu sai ahlus sunna suka kashe shi a nawasib ne nawasib kuma a wurin ahlus sunna matsayin su daya da ku yan shi'a kamar yadda ku kuke kin sahabbai haka nawasib kuma suke kin sayyidina ali amma duk ahlus sunna yana kaunar sayyidina ali amma dan shi'a saboda zindikanci sai yake kiran duk wani ahlus sunna nasubi saboda ka'ida cewa wai ba zai yiwu ka kaunaci ali kuma kana kaunar su aisha ba zuciyar ba za ta iya dauka ba dan haka in dai ka yadda kana kauna Aisha sai ce to ko ka ce kana kauna Aliyu duk ƙarya ne dan haka duk waɗannan maganganun da muke fa game da kare ahlul baiti ko ba komai bane a wurin yan shi'a har yanzu mu nawasul ne a wurin su za su ce ba ma kauna ahlul baiti don wai ba zai yiwu kana kauna ahlul baiti ba kuma kana kaunar sahabbai dole ka ki sahabbai to sannan soyayya ka za ta gaskatu wannan irin bala'i ne wanga Allah ya kyauta saboda haka jama'a kun ji na'am don haka wannan hadisi imamu nasa'i ya fitar da shi a cikin littafin shi al-khasa'is ina fata an gane khasa'is ali haka nan al-imam ibnu majah ya fitar da shi haka nan al-imam al-humaydi haka abubakar ibn abi shayba haka nan al-imam ahmad haka nan al-imam ibnu abi asim a cikin littafin shi as-sunna al-imam abu ya'la ya fitar da shi a cikin littafin al-musnad al-imam abu nu'aym ya fitar da shi a cikin al-mustakhraj haka nan ibnu hibban ya fitar da wannan hadisi al-imam al-baghawi ma ya fitar da wannan hadisi a cikin sharh sunna Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am ya danganta wala yubghidani eh wala yubghidani na'am menene kake tambaya akai eh babu komai insha Allah Allah yuhibba haka wala yubghida ina fata an gane eh na'am na'am wannan bugu da shana ko ne karin lafazi na ne ya ce kala shuba kuntu aliyu na'am kala kala shuba kuntu aliyu سمعته من البراء قال إياي حدثا
na'am a cikin wani wani hadisin kenan وكما دليل أشهد حديث بخير بخير به to mun wato shi can baya kenan ko ba ku yi magana da wuri ba mun yi nisa daga wurin ba eh gashi nan naga naga kalmar ina son qala shu'ba ko eh qala shu'ba al-imam shu'ba wato ni ne neman tuwa haka nuskar take ni ne neman tuwa na tsallake qala shu'ba shu'ba yace qultu li adiyin sai na ce wa malami na mai suna ainihin wato adiyu dan sabit sami'tahu min al-bara min al-bara wannan hadisin haka ka ji shi daga malamin ka bara'u qala sai yace iya ya haddasa ni da kaina malam ya koya wannan hadisin dan haka magana ji ma ta kare ni da kaina malam ya zauna da ni ya koya min wannan hadisi na'am to na daga cikin fa'idojin wannan hadisin bayanin alamar ainihin wato imani ko cewa kaga mutum yana kaunar sayyidina ali to dalili ne akan yana da imani kenan dalilin da yasa muslim ya kawo hadisin kenan a cikin babin an gani sannan wa minha anna bughda ali radiyallahu anhu alamatu min alamatin nifaq kin ali kuma alama munafinci ce wa minha anna fihi manqiba azima li ali wannan hadisi yana bayyana darajar sayyidina ali mai girma haisu kana hubbuhu min al-iman wa bughduhu min al-nifaq yayin da annabi ya sanya ainihin kaunar kaunar sayyidina ali alama ce ta imani kin shi kuma alama munafinci ce wa manaqibuhu radiyallahu anhu jumma darajojin ali suna da yawa qad kataba al-ulama fiha kutuban kaseera malamai sun rubuta littafai masu yawa akai wa minha na daga cikin littafan khasa'isu ali radiyallahu anhu lil imam an-nasa'i littafin da ke da suna khasa'isu ali to kun ga yanzu idan ya zama misali saboda imamun nasa'i ya rubuta wannan littafi ne ahli sunna suka kashe shi to yaushe mu ahli sunna yanzu za mu zo muna jinjina wa littafin bari ka ji wani sirri da dan shi a zai faɗa maka waccan magana ka tambaye shi ya faɗa maka sunan littafin zaka ji ya ce maka shi ma bai san sunan littafin ba kullun karatun su su karatun aku ne wato kawai ya je ne an tara su an yi musu lacca shi ma wancan madugun nasu ya je ne an tara su an yi musu lacca saboda haka me zai biyo baya idan ya zo ba zai iya tuno sunan littafin ba to su ma waɗannan ƴan ƙananan tsadda da aka faɗa musu su ma shi ma in ya zo ba zai iya in ka zaunar da shi ka ce to ka ce ahlus sunna sun kashe nasa'i saboda ya rubuta wani littafi eh wani littafi ne zaka ga yayi shiru to sunan littafin kenan khasa'isu ali kamar yadda nace littafin yana nan muna da shi ne a makarantar nan hadda muhazzab din shi wanda malam ainihin Abu Ishaq al-Huwaini ya dauka yayi tahzibi ya tahqiqe shi amma akwai gabar da na tattala ne sai an je zan ɗauko mana littafin zan zo in lakasa mana in takaita mana saƙon da ke cikin littafin to zai zama mu ahli sunna muna gaba da nasa'i za mu sanya karatun littafin nasa'i kuma ko za a ji littafin da saboda shi mu kashe nasa'i rashin adalci ne nawasib ne suka kashe imamun nasa'i kuma mu a cikin aqidar mu ba ma kashe malami dan ya faɗi wata magana da ta saba mana bari ku ji aqidar mu duk malamin da yin magana ba mu yadda da ita ba ko za mu je mu same shi mu zauna da shi shi yasa zaka ga a shekaru da komai zaka ji su sharif salih duk sun haife ni amma zan je in yi sallama in zauna gidan mutum ba zan koma gefe guda in ce wani ya kafurta ya yi magana kaza a'a zan je in same shi ala gafarta malam da girmamawa da mutuntawa naji auri kaza ka ce kaza ka ce kaza wani lokacin har urungumin littafin nashi in je da shi ce akramaka Allah a daidai nan ne naji ka ce kaza gashi ku je ku tambaye shi ku ji shin albani na zuwa gidanka gidan rana lungu christian a wusetu tun daga gidan shi na maiduguri har gidan shi na abuja ba inda ba na zuwa kuma ni ya san ni a matsayin mai aqida ta ta salafiyanci shi kuma na san shi a matsayin mai aqida shi ta tijaniya su yi ba mu ce malam wani ya faɗi magana ta saba mana bari mu tsine mishi albarka bari mu zage shi bari mu je mu kashe shi a'a bari mu je mu same shi algafa ta malam eh magana da kaza kafa ina dalilin ta ya bayani akai shikenan in yi maka bayani ka gamsu madalla in baka gamsu baka ce sai dai algafa ta malam waɗannan bayanan da kai ban gamsu ba saboda ni ma ga wasu bayanai da na samu ko yaya malam zai sake min bayani akai haka ake yi amma duk da ka jana ku kashe shi wallahi karatu ya kare ne in kuna da abin faɗe don me za ku yi faɗa so wallahi al'azimi ba alfahari muke ba mu ahli sunna masu bin tafarkin salaf wallahi muna da abin faɗe akan duk abin da ka ji ba mu yarda da shi ba ko to ba wai muna kin shi bane saboda ta kalidanci wai wani ya tara mu ya faɗa mana mu ki kaza a'a sai ya faɗa mana dalili in ba haka ba ina yaro na da ni ban wuce shekara 22 ba malam Abubakar Gumi ya faɗi cewa akwai hadisin sakin hannu a nailul autar ina da nailul autar naira talatin da biyar na saye shi lokacin na kwashe shi mujalladi hudu na tafi har gidan abubakar gumi na je na same shi na ce algafata malam ka ce akwai hadisin sakin hannu a nailul autar to ni kuma da yake ɗalibi ne na duba ban gani ba shine na zo ka nuna mini ya karɓa sai ya buɗe mujalladi na farko juz'i na biyu sai ya ce ga sunan sai na ga to ai wannan kana ibn zubair yursil yadayhi wa taratan yaqbiduhu ibn zubair wani lokacin ya saki hannu wani lokacin ya rungume sai nace ala gaba ta malam wannan hadisi ne sai ce a wannan ba hadisi bane maganar malamai ce nace to ala gaba ta malam ai ka ce mana hadisi ne yace a'a in hadisi ne daga annabi kan wannan babu dama maganganun malamai ne na rungumo ne al-awtar dina na dawo da shi shikenan haka muke yi ka je ka samu limaman juma'an nan kaf na ahlus sunna waɗannan dattawan nan guda biyu da malam Sani Gumi da malam Abdulhamid na masallacin Zaria Hotel shekara talatin da ta wuce suna limanci in suka faɗi magana ban amintu da ita ba zan je in same su har gida ba zagi ba komai algafa ta malam mu ɗaliban ku ne mu ƴan makaranta ne cikin girmamawa ba wai ka tafi gaban malami kana karta ƙasa kana hararar shi dan kaza kazan ka kace ka ba to kai in daba sai wani juye ya zama dan daba in yi harare ka ba sai ka narke ba a sai ka je cikin mutunta algafata malam ka faɗi kaza ban fahimta ba haka ake yi tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama in annabi ya faɗi magana ba su gamsu ba sai su ce walima ya akai me yasa me dalili sai annabi ya musu bayani ya kawo aya faɗa shikenan ba wani bacin rai so duk lokacin da kaga cewa kai ba za ka je ka tuntubi malami me yasa ya faɗi kaza ya yayi kaza ba alama ce akan baka da dalili ne don haka dole sai ka ja baki kai shiru amma wallahi jama'a kaf a Najeriya nan duk malamin da ka ji ban je na zauna da shi ba wallahi bai yi magana da naji ba te mini bane amma ma damar yawo magana da naji ba te min ba zan je in same shi algafa ta malam ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza don haka waɗansu waɗanda memorinsu is shallow na rinka samun su ne shekara talatin da ta wuce don haka a lokacin ana ce min yaro to yanzu aka ce albani ya faɗi kaza sai su ce yaron nan in ka ce wa ɗan shekara ashirin yaro anya ɗan shekara hamsin ko arba'in da baka ce mishi yaro to shi yasa na ce kwakwalwar is shallow ba ta reading amma bayan shekara talatin kai kanta baka duba haka kake san da kake lokacin da ya same ka ko kun fahimta jama'a haka al'amarin yake haka muke ko a Saudi Arabia wallahi shi yasa yanzu da zamu tafi jarabawan nan da dalibai muka yi targetin Ramadan don ina so in je in zaunar da su gaban manyan malaman duniya su ga dalibai ne za su rubuto tambayoyi daga ko ina a duniya ana jiran mashhur yazo ana jiran Ali Hassan yazo a littafin ka ka faɗi kaza ba rashin kunya bace zaka ji ya ce shekhna algatu malam ka ce kaza ka ce kaza a littafin ka sai ya ce a ina sai ya ce a wuri kaza sai ya ce ayya ga abin da nake nufi ko ma shafi kaza ka gani shikenan sai ka ji ya ce masha Allah masha Allah barakallahu fiki shekhna shikenan amma a Najeriya sai ka ji ya ce kafirin bamba kafirin wafi ku je ku kashe shi ba haka ake yi ba ba su koyar da ku ladabi bane sun cuce ku ba a zagin malami ba a dukan malami ba a kashe malami luhumul ulama aka ce masmuma zagin malamin kai ko kai gulma guba ce zaka amayo ta wata rana so duk abin da malami ya faɗi bi ghaddin nazar yana dariƙarka yana kungiyarka ko ina yake sai ka je ka same shi da girmamawa in ka je ka same shi kuma kai mishi sallama ko da kungiyar ku ta hukunta ku ba ku sallama ga wani sai ka daure ran nan ka saba kungiyar ka dan kungiyar ka ba ta manzon Allah bace balle ka ce abin da ta faɗi shine final ka saba sai ka ce assalamu alaikum akramakallahu ni dan ka dai alagafa ta malam ni yaron ka dai alagafa ta malam ni kazan ka dai duk ka faɗi waɗannan abubuwa na girmamawa da mutuntawa in yaso daga ƙarshe sai ka ce to alagafa ta malam naji kana wa'azi ne ka faɗi wata magana kuma ka faɗi wani littafi shi nake so in ji yaya bayani yake